alhamdulillah min shaitan rajim bismillahir rahmanir rahim wa min alzami shurudi mukhaladatil awliya'i yana daga mafi lizimta a cikin sharuɗan da ake bukata wajen cuɗanya da waliyyai a cikin sharuɗan da ake bukata in ana son a cuɗanya da waliyyai to yana daga mafi girman sharuɗan wanda suka fi zamowa lalle a kula da su a lizimta tarwirun nafsi ala tahammuli mata karahu wa ya shuku alaiha cewa a tsaya a hore rai bisa jurewa abinda ba ta so kan rai ta zamo sai abinda take so ne za ta jurewa a'a ba wannan ba ta jurewa abinda ba ta so abinda yake wahal da ita fala budda min silati man kada aka minhum li amrin fayafiyin zahara lahofi ka ba makawa wato ka sadawa wanda ya yanke ka daga cikinsu idan wani a cikin waliyai ya nuna baya yi da kai to kai ka nuna kana yi da shi saboda wani lamari wanda yake boyayye da ya bayyana gare shi a cikinka wanda ya ga kana da wani aibi ya ce baya yi da kai to kai ma kakai masa sakayya kai kaka ce za ka yi masa sakayya da cewa to kai ma ba ka yi da shi a'a wanda yake wali dan ya ce baya yi da kai to kai ka ce kana yi da shi kalla ta tabirhu anta aiban ta yiwu abinda ya raba ka da shi abinda yasa ya ce baya yi da kai ka iyaka hangenka kana ganin wannan abun ai ba laifi bane ba aibi bane wala tu'amilhum bil misli kakka ce yadda suka yi ma haka za ka yi musu bai na haza ɗariƙa a halakun wa'ada ba hanyar nan ta sofaye hanyar nan ta suluki ɗabi'u ne da ladubba fafil hadisi ya zo a hadisi silman kada aka kasa da wanda ya yanke ma wanda ya ce baya yi da kai to kai ka ci kana yi da shi wa'adi man haramaka ka baiwa wanda ya hana ka dan mutum ya hana ka to kaka ce tunda ya hana ka kai ma bara ka hana shi a'a ka bashi wafu amman zalamaka ka yafe wanda ya zalunce ka wa zai akbaru mumayyizati ashabil ahlakil hasana wannan sune mafi girman abin da ke bambance mai abuta dabi'u kyawawa wal kalam fi hadal babi wa sura da rafi bayani a wannan babin yana da yalwasarsa fa alayka bil adabi ma alihwani umur ina umartarka ka tsaya kai ladabi tare da 'yan uwanka gaba ɗaya faman kasarahu shehu wanda shehi ya karya shi mana wanda shehi ya ce baya yi da shi gada zurhul iwa ta yi 'yan uwa su ɗora shi in 'yan uwa zama suna yi da shi to shi ma shehi sai dawo yana yi da shi kai kawsar hu bainahu wa bainahu ya zama da sababin haka suru ya aku tsakaninsa da shehi wa amma man kasarahul ihwanu amma wanda yan uwa suka karya shi wanda ya ce baya yi da yan uwa har yan uwa zama sun dauke shi shi ma ba za su yi da shi ba fa min asabi an yajbara huta adilu shay abu ne mai wuya a ce daidaitawa ko gyarawar shehi ya dora shi wow sai wannan magana ce ingantacciya ya annaba na amrin duniya shar'an alal zahiri domin inda ake gina ramarin duniya a shari'a ana ginawa ne akan zahiri yadda ya zo a hadisi manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ana hukumi bil zawahir wala wa tawalla sarair wal bawadin amruha matruku lillahi ta'ala wa hadahu abin da yake boyayye lamarin an bar wa Allah tabaraka ta'ala la sharika lahu ba shi da abokin tarayya fanzuri a hili nafsika qabla al-qawli fi misli hadhihi al-umur dan uwa ka tsaya kai tunani ga kanka kafin abuwa kafin fadawa a cikin irin wannan lamurin fa inna kaseeran minan nasi yanda yawa daga mutane ya sabunan mashayiha fa inna kasiran akwai alifi a gaban ran da yawa daga mutane ya sabunan mashayiha sukan abuci shehunne wal auliya sukan abuci waliyai bigairi hadal adabi ba da irin wannan ladabin ba fala su nuna minhum illa ala ma yaruruhum dinan wa dunya sai da ba abin da suke samu daga wajen waliyan sai abin da zai cuce su a addinin su da a duniyar su abin da zai zama ya cuce su ne ta ko ina wala la yaqsu sabil wa min hada walau sha Allah da ku ajmai hanya madaidaiciya kula da ita ko gyara ta ko dora mutane na kirki akan ta abu ne wanda Allah ya lamunci a cikin hanyoyin akwai hanya wadda take karkatacciya wadda wannan hanya ba ruwan Allah da ita ba ruwan Allah da masu binta walau sha alhada kuma ajma'in da Allah ya nufa da ya shirye ku gaba daya wa qala habibun munabbih habibun munabbih yace inna Allah ta'ala qala li Musa alayhi salam wani tabaraka wa ta'ala yace da annabi Musa alayhi salam innahu la tazayyanu lil ibadi bi zinatin hiya ablagu fi ma indi min az-zuhdi fi dunya lamarin da sha'anin ba wani ado da bayi za su yi min wadda yake tafi isa matuƙa a cikin abin da ni yake wajena dangane fiye da a ce su tsantsani a duniya babban adan da bawa zai yi a wajen Allah shine ya tsantsani a duniya fa inna hazinatul muttaqin in tsantsani a duniya nan ado ne na masu tsoron Allah alaihim min hali basu akwai tufafi a jikinsu daga wannan tsantsani yurafu nabi da ake gane su da shi minas sakinati wanda shine nutsuwa wal hushu da tsoron Allah wasima mafi wujubi min asar sujudi alamar su a fisakun su gurbin sujada ulaika awliyai haqqan haqqan ubangiji yace wayannan sune masoya na sune waliyai na tabbas tabbas fai zaliki tahum ubangiji yace wa da annabi Musa in ka gamu da su fa ahfir lahum janahaka ka sassauta gefen ka gare su ma'ana ka ja su a jiki wazallil kalbaka wa lisanaka ka kaskanta zuciyarka da harshenka rawahu ibn abi hatim mudawwar wannan hadisi ibn abi hatim ya ruwaito shi wanda yake dogon hadisi ne nan an takaita ne an kawo wani bangare nasu wa qala maulana shehu radiyallahu anhu fil jawab jagoran mu shehu Ahmad Tijjani radiyallahu ta'ala ya faɗa a littafin Jawahirul Ma'ani wa tawasaw bis sabr wa tawasaw bil marhama ina umarta ku ku yi wa junanku wasiya da haƙuri da juriya ku yi wa junanku wasiya da tausaya wa juna wayya kuma an yi mila a hadukun hukukan hiwani ina hana ku matuka daga a ce wani a cikinku ya bar haƙoƙin 'yan uwansa mimma huwa jalbu mawaddatin aw dafu mararratin aw i'anatun ala qurbati daga abin da yake jawo soyayya ne ko ije cutuwa ko taimakawa ne bisa bakin ciki فإن من ابتلي فإن من ابتلي بتريء حقوق الإخوان domin lamarin da sha'anin duk wanda aka jarrabe shi da tozarta haƙoƙin yan uwa uktiliya bi tari'il huquqil ilahiyya za a jarrabe shi da tozarta haƙoƙin ubangiji in mutum yana tozarta haƙoƙin yan uwansa ma'ana baya tsayawa ya zo da haƙoƙin yan uwansa a kansa to don cewa yana takama da cewa yau ai yana zuwa da haƙƙin Allah sai an waye gari haƙƙin Allah ma yaƙi yaƙi wallahi fi auna al'abdi ma kana al'abdu fi auna ko yaushe Allah yana taimakawa bawa matukar bawa ya tsaya taimakawa dan uwansa intaha a wannan magana ta shehu tijjani da aka ciro daga jawahirul ma'ani ta kare hatta innahu radiyallahu anhu adda zalika fi shuruɗi dariqati har lamarin ya kai shi shehu tijjani allah kare dagare shi ya kidaya kula da haƙoƙin 'yan uwa a cikin sharuɗan ɗariƙan nan tasa is lamma kana haula ihwan min auliya illahi ta'ala domin tun da 'yan uwan nan suka zamo daga waliyan allah ubtuliya muriku huquqihim bima huwa akbar wa azama huququl lahiya shi yasa aka jarrabi mai tozarta haƙoƙinsu da abin da yake ya fi girma ya fi girma wa kowa tariyu ana akwai keke tara wa tariyu hukukin ilahiya shine tozarta haƙoƙi na ubangiji wala shaka fi halaki man tule bi tariha ba kokonto ko a cikin cewa duk wanda aka jarrabe shi da tozarta haƙoƙin Allah ya halaka li qawlihi ta'ala dan ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce yau mai tazakkaru lisan masa rana na nan tafe ranar da mutum zai tuna duk abin da ya aikata a duniya wa burzatul jahim liman yara ranar da ake fito da wuta koro ga wanda duk yake kallo yake duba ba ma man daga wa asr al hayata duniya fa inal jahim hiya al mawa amma wanda ya shishige ya fifita rayuwar duniya akan rayuwar lahira to wannan wutar jahim ita ce makomansa wa qala a wani wajen kuma ubangiji yace wa kad khaba man dassaha wanda ya kyale zuciyarsa cikin banna cikin dauda to ya tabe wa qala ya faɗa kuma a wani wajen yau mai zurul mar'u ma qaddama da dahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba rana ce da mutum zai ga duk abin da ya aikata a duniya a ran nan ne kafiri zai zo yana cewa ina ma a ce shi dinnan ya zama turbaya wa qala a wani wajen kuma ubangiji yace an taqula nafsun ya sadata ala ma farratu fi jannati a kiyaya kada rai ta zo tana cewa wai yau tana da dama irin abin da ta yi sakaci game da wajen Allah a janibin ubangiji ta baraka ta'ala inna tari'a haqiqa to zarta haƙoƙi huwa bala'ul kuffar wal mushrikina shine musibar da aka gaba kafirai da ita da mushrikai wasa'il man yandamu ina la yanfa'u nadam da baki ɗaya wanda za su zo suna nadama lokacin da nadamar ba za ta yi amfani ba fahafiz ala hukukil auliya'i min ihwanika wa gari ka kiyaye bisa hakokin waliyai na Allah daidai yan uwanka ne a dariƙa ko ba yan uwanka bane a dariƙa duk wanda kaga yana riko da lamarin Allah ka dauke shi a matsayin waliyi ne na Allah shi yasa ka tsaya ka kula da hakokinsa da dariƙa ku ɗaya ko ba dariƙa ku ɗaya ba wa iyyaka an tahjubaka am shahadati sirrul hususiyati fihim asaru awsafil bashariyah ina hana ka daga kakka yadda gurabin sufofi na mutuntaka su tsare ka daga duban asirin keɓanta ta Allah a cikinsu kada sun yi wani abu wanda daman bai huce a ce mutum ya yi ba ka ɗauka yawa shi kenan ba waliyai ba ne waliyan nan da ake faɗa su ma mutane ne kuma suna iya yin da abin da mutum ma zai iya illa iyaka suna da wata alaƙa da Allah subhanahu wa ta'ala haza ka ji wannan wa min akwai shuru da dariƙatar tijaniya tazimul auliya mutlaqan gema waliyai gaba daya yana daga mafi girman sharuɗa a cikin ɗariƙar tijjaniya wata ƙaru faralihin da ƙudurce fifikansu wata su duk karamatin da gaskatawa da karamarsu wa ba tsabu alis sunnati wannan shine tsarin ahlus sunnati duk ahlus sunnati akan cewa a girma waliyai suke walai saman ushe min ziyaratihim ihanatan lahu da shau tijjani ya ce a ɗariƙarsa ba daidai ba ne a ce za a ziyarci waliyai ba wai haka ba wulaƙantawa ne gare su ba a wasu fafa bai ko rainawa gare su walakin na radiyallahu anhu ra'a fi hadhihi mas'alati maslahata muridi tarbiyati sai dai shau tijjani Allah ya ƙara yadda a gare shi ya kula a wannan mas'alar ya kula da maslahar wanda yake nufin tarbiyya a wannan ɗariƙa tasa wal'arifuna masana Allah kuwa gaba ɗayansu mujmi'una sun gamu ala ana murida tarbiyyati bisa cewa duk wanda yake nufin tarbiyya ne salahu illa shehun wahidu ba shi da wanda zai riko da shi sai shehi ɗaya ba daidai ba ne ya ce zai kai kansa ga shehun na biyu wala yumkinu an yan tafi abi ba za ta yi ya amfana da wannan shehin ba mata ta radda da bai na huwa bai na gairi matukar ya zama yana kaiwa da komowa tsakanin wannan shehin da kuma wani shehin daban lima wara Allahu fil mashayi saboda abinda Allah ya ajiye a cikin shehunnai min sifatil mutafawitati daga sifofi wanda suke mabambanta wal anwaril mukhtalifati da suke kai suke ke mai sabaniya wanda yake akwai sabani tsakani watan warofa wajen karfi da rauni faqad yatashawwashu hadiru kulli wahidin min hadhal murid allazi la yatabiru mursal wahidin minhuma al ihlas al kamil allazi wahiluhu لهذه الأسرار الإلهية والأنوار الربانية wato tayo tunanin kowane ɗaya daga wannan muridin wanda ba za a ɗauke shi ya tsarkake ba da ɗaya daga cikinsu a tsarkakewa ko ilasi cikakke wanda zai sa shi ya zamo ya cancanci karɓar asirrai na ubangiji ko haskake-haskake na wajen allah ya zamo zuciyarsa ba ta tsarkaka don haka ba fata qayyiduhu bi shayhin wahid shi yasa kaidance shi da shayhi daya a wulalahu yafi kamata gare shi wa amma ziyaratul awliya amma ziyarar waliyai ya zama abin kamar misali a ce a jawo lantarki ne wuta ta nefa a ce kuma za a hada da ta janareto ba ai an yi banna wata janareto za ta iya ba da wutar da za a yi amfani da ita a wuri da yawa haka nan wutar lantarki za ta iya bayarwa amma matuƙa aka ce za a hada su ga wutar lantarki ga wutar janareto an hada to an yi fa banna sai abin da aka gani na bannar a maimakon a ce an sami haske ko karfin wutar da ake bukata a ba wannan zai faru ba wani abu ne daban wanda ba a so zai faru fata gayi duhu bi shehin wahidin kaulalu shi yasa ce an kaidace shi da shehi ɗaya ya fi cancanta gare shi wa amma ziyaratul auliya bi ne ta tawassul fillahi au ziyaratul quburihim mu'a lil ibrati wa tazakuri wa du'a lahum fa amrun muttafaqun ala jawazi amma da yara waliye da niyyar saduwa dan Allah ko ziyara kaburburan su dan isna da tunani da yi musu addu'a to nan magana ce wadda an kan ga mu bisa halacci wa daliluhu as-sunnah a dalilin haka daga sunan manzon Allah ne walaysa li ahadin tahrim ba wani da yake da dama ya ce ya hana wannan wa dariqatu la tuharimuhu wa la tamna'uhu a dariƙar tijaniya ba ta haramta wannan ba ba ta hana ba wadai safi dariƙar shar'u yuhalif kitaban lahi wa sunnati rasulihi yuhalif kitaban lahi wa sunnata rasulihi sallallahu alaihi wasallam abadan bayan da za a dariƙa a sami wani sharadi da yake ya saba da littafin Allah subhanahu wata'ala ko ya saba da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abadan a koyaushe wa qala shehu radiyallahu anhu ga shehu tijani Allah ya kare da gare shi ya ce idza sami'tum anni shay'an in kun yi magana an ce ni na faɗa fa zinuhu bi mizan shari'a ku auna wannan maganar da ma'auni na shari'a fa ma wafaka abin da yake ya dace da shari'a fa wuzu ku riko da shi wa ma halafa abin da ya saba da dariƙa da shari'a fa turku kyale wa za mizanun daqiqu wannan ma'auni ne mai zurfi wa ra'ahu shehu da shehu tijani aje li dariƙati ga wannan dariƙa tasa ga wannan dariƙa tasa فيجب رد جميع أقوال المخالفة إلى هذه القاعدة العظيمة ya zama dole a dawo da duk wata magana da aka ga ta saba da shari'a zuwa wannan ka'ida mai girma wa karkala lana waƙiƙa ko wa karkala wa karkala haƙiƙa shehu tijjani ya ce lana ka'idatun wahidatu lana ka'idatun wahidatu muna da wata ka'ida guda ɗaya alaiha tambani jami'ul ahkami wadda a kanta ne baki ɗayan hukunce-hukunce ke ginuwa akan wannan ƙa'idar ne baki ɗayan hukunce-hukunce ke ginuwa wahiya ƙa'idar nan ita ce allah hukuma li ahadin ba hukunci ga wani kowaye shi illa lillahi sai ko ga allah subhanahu wata'ala wa rasulihi sai ga manzon allah wa jami'i wa kamil ulama'i baki ɗayan hukunce-hukuncen malamai wa fatawahun da baki ɗayan fatawoyin da suke baɗi la tubbatacciya ce malam tastanid ila kitabillahi wa sunnat rasuli sallallahu alaihi wasallam matakar ba samu jingina ba ga littafin Allah da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam au kama kala ko kamar yadda ya faɗa li'anni naqaltu bil ma'ana domin sharif ya ce wannan maganar ba wai na tsaya ciro ta da lafazi ba ne na ciro ta ne da ma'ana wa hada sarihu wannan magana ce a fili fi ta suke shehi da sunnati a cikin rukun shehu tijani da sunna wadda wata yi ilaiha da kiransa zuwa ga sunna a tsirariyar lahu allah ya kara yadda a gare shi to alhamdulillah sai a kare